takwas hijiriya wanda shine ya dace da biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya muna darasi na ɗaya a cikin wannan sura mai albarka suratu ibrahim a yau za mu fara wannan sura insha Allah ta'ala darasi na ɗaya aya ta ɗaya أرمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد Allah madaukakin sarki yake cewa alif lam ra a farkon wannan sura suratu ibrahim suratu ibrahim sura ce makkiya kamar yadda ake cewa yar makka tana da ayoyi hamsin da ɗaya duka ayoyin nan yan makka ne banda ayar da Allah ya ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar har izuwa fadin sa fa inna masirakum ila an-nar kenan idan mun fahimta wannan aya din ko wannan sura zamu tattauna akan ta sura ce wacce take makkiya imam nahas a cikin annasikh wal mansukh ya fitar da asar daga abdullahi dan abbas yace suratu ibrahim nazalat bi makkata siwa ayataini abdullahi dan abbas yace suratu ibrahim ta sauka ne a makka in banda ayoyi guda biyu sune yadda yace jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar ya ce sun sauka ne fi katla badrin minal mushrikin ibn mardawaihi akwai riwayarsa daga abdullahi dan abbas daga azubair shi ma ya ce suratu ibrahim sura ce yar makka ta sauka a makka ibn al-jauzi allah ya masa rama ya ce wahiya makkiya min ghairi khilafi ulama'ina bainahum babu sabani tsakanin malaman mu cewa wannan sura ce makiya sai dai dan abin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas da Imam Qatada kamar yadda yazo a cikin An-Nasikh wal Mansukh da kuma Ad-Durr al Mansur da Al-Muharrar al-Wajiz da Al-Bahr al-Muhit na Abu Hayyan da Zadul Masir duk waɗannan sun kawo waɗannan maganganu gabar farko kenan Allah ya ce alif lam ra kamar yadda aka saba faɗa malaman tafsiri suna cewa irin waɗannan kalmomi ko harufa Allah ya bar wa kansa sanin ma'anarsu Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika kitabun abin da ake nufi da kitabun ai haza kitabun wannan shine littafi wanda anzalnahu ilaika muka saukar da shi zuwa gare ka ya Muhammadu ana nufin alqur'ani kenan kenan kitab yana nufin alqur'ani wannan qur'ani ne da muka saukar zuwa gare ka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur dan ka fitar da mutane daga dufai zuwa haske litad'uhum min min dhulumati ad-dalalati ila nuril iman ka kiraye su su bar duhu ko dufai na bata su dawo kan haske na imani bi izni rabbihim da umarnin ubangijinsu kalmar bi izinin rabbihim anan ana nufin da umarnin ubangijinsu ko da izinin ubangijinsu ko kuma ma a ce bi ilmi rabbihim duk yana iya dauka da ilimin ubangijinsu tabaraka wa ta'ala ila siratil azizil hamid ka dora su zuwa ga hanya wacce take ta wato al azizil hamid shine Allah sunansa al azizu kuma shine al hamidu al azizu mabuwayi marin jayi alhamidu abun yabo abun godiya tabaraka wa ta'ala ko ka ce al'azizu al-ghalibu alhamidu kuma almustahiqqu lil hamdi al'azizu marin jayi alhamidu kuma wanda ya cancanci a gode masa tabaraka wa ta'ala wannan aya dalili ne wato karara da ke nuna cewa ashe alqur'ani Allah ne ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma raddi ne ga wanda suke karyata cewa wai annabi ya zo da wani abu ne daga gare shi da ra'ayinsa ba Allah ne ya saukan masa ba wannan raddi ne a gare dan Allah ce kitabun anzalnahu ilaika littafi ne na alqur'ani muka saukar da shi zuwa gare ka don ka fitar da mutane daga duhu ka dora su akan haske na biyu alqur'ani jama'a littafi ne da yake yaye wa mutane duhun da suke ciki ya dora su akan haske wanda duk yake so ya rayuwa mai kyau rayuwa mai tsafta rayuwa ta gaskiya rayuwa ta imani ya guji zalunci da kafirci da shirka da fasikanci da fajirci to ya kama alkur'ani shi yasa ake so mutum musulmi ya zama yana da wani wuridi na musamman da zai rinka karanta wannan littafi a kullum ba wai ya zamanto kawai sai lokacin da kaga dama za ka karanta ba ko kuma sai kawai da ramadan za ka karanta alkur'ani wallahi wannan ba karamar asara ba ce ba littafi ne da Allah ke fitar da mutane daga duhu na jahilci ya ɗora su akan haske na imani karanta shi kaɗai tilawarsa ba tare da fassara ba ibada ne tadabburuhu ibada kai tadabburin alkur'ani ka zauna kai ta tuno ayoyinsa da ma'anonin da ke ɗauke da shi ibada ne Allah yana rubuta maka lada shine wanda aka ce harafi ɗaya yana ɗauke da lada goma a duk duniya Allah bai yi wani abu ba da yake da lada irin alkur'ani Allah bai yi wannan abu ba babu shi babu wani zikiri ba wani salati da idan dan adam ya yi shi zai samu lada irin na alkur'ani ba yi wannan abu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bi kulli has wato harfin kowane harafi guda ɗaya yana dauke da ashru hasanat yace ba ina nufin alif lam mim harafi ɗaya bane ba alifun harfun lamun harfun mimun harfun alifun harafi ne lamun ma harafi ne mimun ma harafi ne so ya ku bayin Allah ku riko da wannan babban littafi babban kundi wanda Allah madaukin sarki ya mana ni'ima ya girmama mu da shi wanda ya kama shi ya tsira wanda ya kauce wa wannan littafin baya karanta shi baya aiki da abin da ke cikin sa tabewa ta tabbata gare shi Allah ya kiyaye sai Allah ya ce mai الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً أولئك في ضلال بعيد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أقراء أبو جعفر دا ابن عامر الله الذي ميمكن الله الذي يا قرن تاشكينا بالرفي على الاستئناف labarin khabar din zai zamanto abin da ya zo bayansa wasu kuma suka ce Allahi ladhi to me yasa aka ce Allahi ba a ce Allahu ba ha mu dai abinda muka saba Allahu ko amma na aka ce Allahi ladhi Allahi ladhi to ba wahala ku koma ƙarshen ayan nan yace ila siratil azizil hamidil ko kenan wannan Allahi din na'at ne na al-azizil hamid ko ka ce al-hamidi ku lura da wasalin al-hamidi din nan kisra ce da shi to kenan Allahi din kenan na'at ne bayani ne na alhamidun nan shine Allahi daman a ka'ida ta larabci an-na'atu yatba'ul man'uta fi nasbihi wa khafdihi wa jarrihi wa rafihi wa ila wa ma ila dalika kenan idan zaka yi bayanin sifar wani abu a larabci to abinda za ka sifanta shi da shi din dole ya ɗauki wasali irin nasa kenan idan ka ce Allahi kenan wannan kamar yana da alaka da cikaton ayar baya ne ila siratul azizil hamidi zuwa ga hanyar al-aziz al-hamidi kuma shine allahi kun fahimce ni idan an ce allahu kuma to ya zama mubtada mubtada wanda aka fara zance da shi to ina kabar din abin da ya biyo baya shine kabar mubtada Allah sa an gani lalle Allah shine wanda yake wanda yake da nasa ne abin da ke cikin sammai ga baki daya wa ma fil ardi da abin da ke cikin kasai gaba daya akwai malaman da suke karanta shi da Allahu ba laifi bane akwai kira'a Allahu akwai kuma Allahi aka ce Yaqub idan ya zo zai wuce karatu in zai haɗe ni sai ya kisra ila siratul azizil hamidillahi alladhi lahu kaga ya haɗe kenan amma in yace ila siratul azizil hamid in zai fara da farkon aya sai ce Allahu alladhi lahu duka kirawoyin akwai su to wannan kenan na Allah ne abin da ke cikin sammai na Allah ne abin da ke cikin ƙasai dudduka tabaraka wa ta'ala wa wailul lil kafirin min azabin shadid bone narkon azaba kenan wani kwari ne shine wailu wani kwari na azaba a jahannama ya tabbata ga kafirai azabar ga sifanta azabin shadid azaba ce mai tsanani saboda mai saboda sun zama kafirai wannan mummunar bushara ce ake yi wa duk wani arni wanda bai imani da Allah ba tabaraka wa ta'ala ya Allah ka azuta mu da imani da kai alladhina yastahibuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah ga sifofin arnan to amma wannan fa sifar musulmi ma suna hawan kanta sai ka bi hankali ka ji an kai su jahannama an jefa su cikin wailu sai aka faɗi sifofinsu to ka guji wannan sifofin waɗanda suke zaɓen rayuwar duniya shine stahibbuna suna so sun kuma zaɓa yaktaruna alhayatar duniya alal akhira suna fifita rayuwar duniya akan lahira sun fi son duniya akan lahira sun fi imani da duniya akan lahira ba wannan kaɗai ba wai sudduna an sabilillah suna toshe hanyoyin Allah yamna'una nasa an qabuli dinillah suna hana mutane su karbi addinin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa suka zamanto suna da azabin shadid wa yabghunaha iwaja kuma suna son hanyar Allah ta zama karkatacciya yadlubunaha zaigan wa maila ma'ana suna so kada kada hanyar Allah ta zama miƙaƙƙiya kar mutane su gane su bi ta a miƙe a'a kullum hanyar Allah ta zama ita ce a karkace a wulakance a tozarce Allah mai da musu kai da su kansu ula'ika fi dalalin ba'id lalle waɗannan suna cikin wato bata wacce take manisanciya tunda ku suka nemi Allah suka nemi su kautar da hanyar Allah to sun bata sun fada hanyar bata yallubuna duniya ala tariqil maili anil haqqi suna neman duniya su kauce wa gaskiya suna neman duniya li jihatil harami wajen neman haram sun yadda su ci haram su more su manta da lahira la ilaha illallah ya Allah ka raba mu da cin haram cikin tafsirin da malamai suka yi akan yastahibuna alhayatad dunya ala al-akhirah suka ce su ne waɗanda suka fifita cin haram suka ci haram ƙarara suka manta da hisabi suka ci haram suka gina gidaje suka tara haram suka saka riguna masu tsada suka tara haram suka hau motoci masu tsada suka tara haram suka bude manya-manyan shaguna suka saci kudin bayan Allah suka je suka investment kudin talakawa ne suka ɗiba suka yi ta gina kamfanoni kudin talakawa ne suka ɗiba saboda sun zama shugabanni a wasu kujeru na mulki da sarauta suka sayi gidaje saboda su ji daɗi a duniya sauran bayan Allah su mutu don yunwa suka nufaci bayan Allah da sharri suka manta da Allah shine hakikanin yanzu abin da ke faruwa rashin gaskiya cin amana neman haram kaga mutum kamar yana da addini amma wallahi idan haram ta zo yanzu sai ci baya tunanin kwanciyar kabari yau haram ta zama kawai labarinta ake yi amma a aikace abu ya gagara waɗanda ake tsammanta musu tsoron Allah su ne a gaba wajen cin haram musulmi da kuke da Allah kuke da ƙur'ani kuke da hadisi kuke da ayoyi da suke hana ku ku yi da suke cewa ku yi amma yau ku ne hannunku dumu-dumu kasa abin da ke faruwa yanzu a ƙasar nan bincike dinnan da ake na kudade idan an ga kana da tarin kudi ko ka rike wata kujera kana da manya-manyan kudi a account ɗinka za a bincike ka ya aka yi yanzu mutane sun daina ajiye kudi a banki rami ake tonawa mutum zai je ɗakinsa sai ya sa a masa rami a ƙarƙashin gadonsa ya rinka zuba kuɗinsa ko ya je gidan gonansa ya sa a yi masa wanda daga shi sai shi ma mai shiga a nan ake zuba kuɗin wasu kuma suka janye kuɗin tun kafin abin ya nuna sai ka ga an je an sai wani fili iya ganin ka ana gina bene bene ya fi goma sha biyu da su bar kudin a banki a kama su gwanda su sai kadarori su gina manya-manyan hotel su gina manya-manyan gidaje ana ta gina gidaje ba masu zama a ciki mutum ɗan ƙaramin ma'aikaci sai ka ga ya samu estir guda ya gina gaba ɗaya nashi ya saka haya a duk shekara ana bashi duk shuka ana bashi dubu ɗari biyar wannan masu arha kenan yana can yana zaune amma idan ka lissafa wallahi albashinsa a wata bai kai dubu ɗari biyar ɗin ba amma ya gina gidaje iya ganinka haka ake yanzu wasu kuma zuwa suke su buɗe harkoki na kasuwanci saboda su ciro kuɗin daga banki karma a gansu balanta a bincike su wai suna ganin sun tsira a nan duniya amma ba sa tunanin kuma tsirarsu a lahira malam duk duniya najeriya tana da cikin kasar da take da manya-manyan barayi gafiyoyi masu jido sosai in gaya maka sata dai na fatar hankali ana yin ta waye yau bayan sata a cikin jami'an gwamnati sai wanda allah ya zaba duka wannan rayuwar duniya ne sai bunin hayatar duniya alal akhira suka ɗauki sifa irin ta kafirai gashi suna sallah amma sun hau sifa irin ta kafirai wallahi ko hedimasta ne kai ka ci kuɗin makaranta wallahi sai ka biya malamin islamiyya kai da ciki akan kuɗin laraba wallahi sai ka biya kar ka ɗauka yan abujan nan su ne kawai za su biya kai ma sai ka biya ya rama
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم sai Allah tabaraka wata'ala kuma ya kawo a wani jawabi akan annabawa da manzanni da yake aikowa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi babu wani manzo da muka turo shi face mun turo shi ne da harshen mutanensa liyubayyana lahum dan yayi musu bayani bi lughatihim da lughasu liyafhamu minhu dan su fahimta daga gare shi ka duba adalcin ubangiji idan Allah zai turo annabi ko manzo ga fulani sai ka musu ba fulatani idan zai tura wa turawa sai tura musu bature laraba sai tura musu balarabi duk manzo da Allah ya tura shi sai tura shi da wato ya iya harshen su dan kar ma su je su ce ba yaran su dai ba sa gane shi shi yasa Allah ce li bayyana lahu wa yudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha' sai Allah ya batar da wanda ya ga dama ya shiryar da wanda ya ga dama da adalcinsa tabaraka wa ta'ala wa huwa al-azizul hakim Allah shine al-azizu mai rinjaye al-hakimu mai hikima tabaraka wa ta'ala wannan ya shafi sauran manzanni da Allah ya turo amma bai shafi annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama shi kuma kaga da Allah ya zo turo shi sai turo shi duk duniya inna arsalnaka kafatan linnasi wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira sauran manzanni Allah yana turo zuwa shiya shiya bangare bangare jama'a jama'a to shi da Allah ya zo turo shi sai turo shi wato ga dukkan duk duniya gaba daya kaga kenan yaransa shi balarabe ne amma kuma an turo shi ga hatta mutanen da ba larabawa ba tunda duka al'ummar duniyan nan gaba ɗaya shi annabi aka turo zuwa gare shi zuwa gare su qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a haka yace Allah ce ga ya musu ya ku mutane ni manzo ne na Allah zuwa gare ku gabaki ɗayan ku تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا kaga al'alam dukkan halitta ga baki daya su wannan kaga a kes din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi Allah ya turo shi ne ga dukkan halitta ga dukkan yarurruka ga baki daya kuma Allah ya bashi fasaha da basira da zai fahimtar da su inda ya je ba su gane ba sai a samu wanda ya iya yaran su ya bayyana musu shine kaga yanzu ake zuwa idan an je garin da ba sa jin hausa in aka yi musu wa'azi sai wani ya fassara musu da turanci ko inda ba sa jin larabci sai a fassara musu da hausa sai a fassara musu da barbarci sai a fassara musu da kaza wannan ya nuna da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'awa ce gamammiyar da'awa ta duka sallallahu alaihi wasallam sai me kuma ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور yanzu Allah ya fara kawo mana kisa annabawa kuma tunda ya bude cewa babu wani annabi ko manzo da aka turo shi face bi lisani qaumi yanzu sai fara mana da annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar yadda malamai suke faɗa annabin da Allah ya fi ambatansa da yawa da labarinsa a cikin alkur'ani shine annabi Musa an ambace shi da yawa kisoshinsa da yawa a cikin alkur'ani shine fi kowa shan gwagwarmaya da fafatawa da mutanensa banu isra'ila yahudu kenan to wannan shine sirrin da zaka duk lokacin da aka zo labarin annaba sai ga Allah ya ɗauko Musa Allahu akbar shine lokacin da annabi isra'i da mi'raji ya je ya karɓo sallah Allah ya bashi sallah guda hamsin sai ya tarar da annabi Musa a sama ta shida hadisin Bukhari ya tarar da shi a sama ta shida annabi Ibrahim a sama ta bakwai lokacin da manzo Allah ya je karɓo sallolin nan ya taho zai wuce sai annabi Musa ya tsaye da shi ya ce ya Muhammadu me aka baka sai annabi Muhammad ya ce sallah aka bani ya ce guda nawa ya ce guda hamsin annabi Musa ya ce hamsin ya ce to ka koma ka ce wa ubangijinka ya rage maka al'ummaka ba za ta iya ba dan ni na gwada banu isra'ila da sallah ɗaya ma sun gagara yi hamsin ka koma fas'alhu takfifa ka je ka ce rage maka a lokacin farko da aka yi mi'rajin annabi da ya zo ya yi sallama wa shi annabi musa ya wuce sama ta bakwai yana wucewa sai annabi musa ya fashe da kuka sai jibrilu ya juyo sai yake ce da shi annabi musa ma yubke ka me yasa ka kake kuka sai ce ba ina kuka ne don hasada ba ina kuka ne don tausaya wa al'ummata wannan bawan allah an turo shi bayan ni na riga shi zuwa duniya na riga shi zamani amma yau gashi al'ummarsa za su shiga aljanna da yawa da yawa sama da al'ummata mana ni mutane na ba su bi ni ba amma shi mutanensa da yawa sun bi shi jibril bai ce komai bai wuce adam allah muhammad ya koma wajen ubangiji ya ce ya ubangiji ina neman alfarma a rage mun sallan nan allah ya ce je ka an rage maka goma an bar maku arba'in manzo allah ya dawo yana murna ta zama arba'in ya sake zuwa zai wuce fa zai dawo duk a dare ɗaya aka yi wannan abu annan musa ya ce zo mana nawa aka rage ma annabi yana murna ya ce goma fa saura arba'in ya ce ka koma fa ba za su iya ba ka je ka ce a rage maka ba za Allah ya ta tafi ya koma wurin ubangiji ya san shi lamarin Allah haka yake kai ta roƙon sai ta baka ai kwarai da gaske shi so shi Allah ya fi son mai roƙonsa Allah ya fi son ɗan naci wanda zai ta roƙonsa kullum الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب Allah yana fushi in ka daina roƙonsa duk wanda wai ya ɗauki lokaci bai yi addu'a ba bai roƙi Allah Allah ka bani ka bani ka bani kaza ba Allahu akbar Allah fushi yake da shi ya Allah Allah ka bamu ya Allah ka bamu Allah ka sani muna da bukatu a gare ka Allah ka bamu wa bunayya adam amma kaga dan adam hina yus'alu yaghdabu lokacin da ake roƙonsa lokacin yake fushi yanzu kaga dattijan nan mutumina ne oba gashi nan kaga shi nan komanda amma yau duk karatun nan da nake bashi inda zan zo ce ba ni ƙasa ya ɗebo ya bani gobe ma mu haɗin ce da Allah a karam kala dan bani ya ɗauko ya bani jibi ma ya daɗa bani in na dawo ta nan ce malam kaɗi ba mu na gata nan ya gaji ƙasa dai kaga ta Allah ce ko ƙasa ta ubangiji ne amma yau a ce kana ba mutum gobe ka bashi dan adam baya iya jurewa da bayarwa da bayarwa shi za ba ma shiri da matan mu suna yawan roƙon mu ba ma shiri da ƴaƴan mu suna yawan roƙon mu daga mutum yana yana yana cewa kai wannan yaron kafiya yawan roƙo wallahi shi yasa wani yake burge ni ba za ka taba ga ya zo ya tambaye ka ba sai bayan wata uku hudu saboda baya roƙo to Allah yana so a roƙe shi yasa annabi kai tsaye je wajen Allah Allah ya ce je ka an rage ma ta zama talatin annabi ya dawo yana murna wallahi mala annabi Musa da tsaye shi ce nawa yace talatin yace ka koma ba za su iya ba ni ina da experience ni fa bazu Isra'ila fa na gwada sallah ɗaya fa talatin annabi ya koma Allah ya rage masa ya sake dawa Musa ce kaga ka koma ya rage maka wallahi kuwa annabi ya da komawa ya sake dawa Musa ce na gaya maka ka koma ba za su iya ba ba za su iya ba tsakani da Allah fa annabi Musa ya taimaka mana fa sosai ko ba gaba ne ba kai yanzu aka ramaka Allah aka ce za ka yi sallah hamsin kullum biyar din ma ya ka kare ka tsaya ka duba biyar din ba shi maza Allah yana murna ya karbo ta saboda zuciyar a dake take dama za ta iya yi sallau kenan za a yi ta sallah guda hamsin ban san ya za a raba su ba yi ina jin duk duk awa ɗaya kenan ko ko yan mintuna ko eh duk ya ya sallah hamsin za ta rabu a a cikin yini eh kaga ai ai kaga gaba ɗaya ba abin da za a yi sai sallah kawai to za a samu masu ridda da yawa wallah wani zai ce na haƙura eh duk minti biyar la ilaha illallah awa goma sha biyar a nan to Allah rufa asiri to shi yasa kaga annabi Musa ya ga annabi ya ce ka koma a rage ba za su iya ba kaga ba da mu ya rayu ba amma kamar ya san halin mu dam manzo Allah ya ta komawa da ƙarshe dai annabi ya zo ta zama goma annan Musa ya ce goma ma fa ta yawa ka je ya rage maka yana zuwa Allah ya ce mun rage maka biyar an rage biyar manzo Allah ya godiya sosai Allah ya ce to ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bi zallamin lil abid ba canja magana kuma yanzu ka je ka biyar ce amma amma mun baka ladan hamsin din kowace kwaya daya idan an yi ta za a ba da ladan sallah goma yanzu biyar dinnan da muke a karmakalla kamar ladan sallah hamsin muke manzo Allah ya yi godiya ya taho yana murna wannan sallafa da kake wasa da ita ya zo wurin annan Musa ya ce dakata nawa ka bar ma ya ce biyar ya ce ka koma ta yawa sai manzo Allah ya ce kai gaskiya ni fa na koma na koma hatta ta hayaitu yanzu kunya nake ji ba zan iya komawa ba ya ce to ya ce je ka to yanzu abin da annan musa ya faɗa ba haka bane yanzu al'umma annabin dukkan ta ne take iya sallah biyar din a cikin musulmin ma duka ne suke iya sallah biyar to al'umma annabi al'umma kala biyu ne akwai ummatu dawa da ummatul ijaba yanzu arna kan ina ce ko dai ma ba su iya yi ba ai su ma arna al'umma annabi ne ta da'awa kaga su ba sa yin sallar ba sa yin sallar kaga abinda annabi musa ya faɗa ya tabbata to yanzu a cikin al'ummar ma da suke ashhadu an la ilaha illallah ma wallahi ba kowa yake iya yin sallah biyar ba suna nan wani bawan Allah yake ce mu a kasuwar su mai gidansu yace tun da yake wallahi mai gidansu ana fita sallar azhar da asar da ake a kasuwa yace ba su taba gani ya fita ba baya zuwa sallah mai gidansu ne shine oga kwata-kwatan su shine babban alhajin su ya ce wani lokacin har magariba ake kaiwa a kasuwar ba rayu sallar kudi rabbul mali kenan ko abdul mali bawan kudi suna nan da yawa kai ne yanzu kana cikin mustazai kuna rayuwa cikin masu yin sallah wallahi mala akwai su a makarantu a jami'a yara musulmi ne ba sa sallah a cikin unguwanni ranar juma'a kana tafiya sallar juma'a da sallah a kafadarka akwai matasan da zaka suna zaune a shagon mai indomi ko suna zaune a shagon mai provision store ko suna zaune a wani wuri a dandali a majalisa wallahi suna hirar ka je sallah ka dawo ka tarar da su ba su zuwa sallar juma'a kuma yayan musulmi ne kuma ba wanda zai musu magana wani abu ne mai sauki a gurin su kin yin sallah ba komai bane ba ba matsala bace ba suna nan da yawa a matan aure masu aure akwai wanda ba sa sallah a cikin 'ya'yanka da ka haifa na gidanka ba kowa ke sallah ba kana gani za ka tafi masallaci ka kyale 'ya'yanka ba za su yi sallah ba kuma ka je ka dawo ka tarar da su sun ginu a haka wani ɗalibi na yake gaya ya ce ya je shi ingila ya kai visit gurin wani abokinsa ya je su gaisa haka irin shi ma mai hali ne dai idan kai mai bizin makaranta da ya je suna zaune haka lokacin sallah ya duba agogo sai tashi zai sallah sai ce kai ya ce kai yanzu har yanzu ko a Najeriya ba ku daina sallah ba a yi dole ya faɗa ba ya je Amerika ko ya je Ingila ya shiga cikin turawa ba ya zama arne wallahi malam ni da shi yake gaya mun dan wannan yace ya gaya masa yace ma yanzu kai har yanzu ku daina sallah ba a Najeriya kaji ba kaji ba dan fa Najeriya ne kawai daga zuwa karatu kasar waje yake ta aini wallahi rakunai tun da na zauna na daina sallah na daina sallah yace me yasa yace a to me yace ba wani bukata ai to me zaka yi da wata sallah anan to shine sharrin ka dauki danka ka biya kudinka ka kai shi kasar tura wannan su wanke masa kwakwalwa su riddar da shi kana gadara danka yana karatu a america ya je ya daina sallah ko kuma yana bin mata ko yana shaye-shaye akwai mutumin da amini na ne ni na san shi na san ɗansa ɗalibi na ne ɗan tun a firamare tunda yana da wadata ya tura ɗan karatu waje wallahi malam yana dira a ƙasar ya je samu abokanai kawai sai watsar da kowa ma ya daina harka da kowa cikin yan uwansa uban zai ta kiransa a waya baya ɗauka ya kira uban ma gaishe shi baya to tunda an riga automatically an sa masa duk wata zai ga alat ɗin kuɗi ana tura mai uban yayyayyaye magana da ɗan abu ya gagara kuma ya samu labarin yaron ya shiga duniya yana ta harka kawai ya buga waya wa rijistaran makarantar ya ce ga ɗana yana ɗaki kaza yana wuri kaza ina ta kiransa baya ɗauka lafiya aka bincika aka ce lafiya su kalau sai ce don Allah a kira shi zan yi magana shi ce no no no no we can't disturb him no no ba za mu yi disturbing ɗinsa ba tun da ka kira shi bai ɗauka ba he's busy he, he's, he's busy wallahi suka ce bara ni yake gayawa yace ni na kira su ba yace tsinanu ni ba nake tura kudin makaranta wai wai ba za su yi disturbing ɗinsa wai su a ƙasar su wai ba a takura wa yaro dan me za a matsanta masa an kira shi a waya bai dauka ba a ce dole sai ya dauka ba human rights ne yace ba zai yi ba yace ina gani na haƙura malam ya zan yi na ce kudin da kake turawa da zaka daina turawa zai neme ka Allah malam ya ce kwarai kuwa kar ka tura mai taro ka zuba masa ido ni na gaya ma da kansa zai bugo waya na neman ka kuma idan ya neme ka ka tura mai tikitin jirgi kurin ya dawo gida ka ce karatun an gama an daina yi ka je ka samu wata university a yobe ka kai shi can ko ka kai shi mai duguri ka ajiye shi a can ya je ya cafa ma da checkpoint kafin ya karisa shi ne maganinsa gaskiya ne malam gaskiya ne malam ce kwarai haka zaka malam na da labari da yawa akan harkar tura 'ya'ya karatu kasashen waje kasashen tura wannan ban yi ma maganan mata ba akwai wacce ta ridda ridda ta yi ridda tana zuwa ta zama kafira ta samu wani arne wani bature wani kafiri ta ce shine mijinta kwarai kuwa bari gaya maka wani abin da za ka yi mamaki akwai yaran da a can suka bugu mun waya a ingila yan najeriya ne ya je makaranta ta je makaranta a can kawai da ta jin shi ganta kawai sai suka haɗa aure ba izinin ubanta ba izinin ubansa kina so na ina son ki nawa ne sadakin ki dubu kaza ya ba ta sadaki a take ta karba kawai suka kama gidan haya kawai suka yi aure har sai da suka haihu suka bugo min waya akram kallah ya labarin hukuncin wannan aure namu malaya wace fatawa zaka bayar me yasa suka wannan ba addini da kudinka za ka ɗauki ɗanka ya je halaka yanzu gani ake in ba waje ka fita je kai karatu ba kaman ba karatu kai ba na ku je wajen su je su je wajen su yi karatun su dawo nan najeriya gida ce dole sai ka dawo kwarai da gaske don mu sha sauro da kai amin akaram kallahu mu je
وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم نجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا حقيقة من أيكم موسى da ayoyinmu in ji Allah an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur cewa ka fitar da mutanenka daga cikin dubbai na jahilci ilan nuri zuwa ga haske ba na minal kufuri ilal imani bidda'awati ka fidda su daga kafirci su dawo su yi imani da da'awa ta musulunci wa zakirhum bi ayyamillah ka tunatar da su da ni'imomin Allah haka imam ibn abbas da mujahid da qatada suka fassara ayyamillah ni'imomin Allah akan su imamu mukatil yace wa zakirhum bi ayyamillah ka tunatar da su da abubuwan da Allah ya afkar wa al'umma ya faru abubuwan da suka faru fil umami salifa a cikin al'ummomin da wato suka gabata inna fi zalika la ayatin lalle a cikin wancan akwai ayoyi likulli sabbari shakur ka dukkan mai yawan haƙuri as-sabbaru a larabci kasiru sabri mai yawan haƙuri ashakuru a larabci kasiru shukri mai yawan godewa Allah tabaraka wa ta'ala lalle akwai ayoyi ga masu yawan haƙuri da masu yawan godewa Allah tabaraka wa ta'ala kenan li kulli mu'minin ga dukkan mumini saboda haƙuri da kuma godewa Allah yana cikin ɗabi'a da hali irin na mumini wa iz qala musa li qaumihi ka tuna yayin da musa din yake cewa mutanansa uzkuru ni'matallahi alaikum to kaji shine fasarar wa zakirhum bi ayyamillahi ku tuna ni'imomin Allah akan ku ba su tarin yawa ni'imomin da Allah ya musu ku koma cikin suratul baqara tun farkon kissa da ya zo a cikin surar bakara gugurmayar da annabi musa ya ta fama da mutanensa irin abubuwan da ya kai musu ga su wasu daga ciki in an jakun min ali fir'auna yayin da Allah ya kubutar da ku daga fir'auna an ce ali fir'auna ana nufin fir'auna da azzaluman mutanen da suke tare da shi ya sumu na kumsu al'azab suna ɗanɗana muku azaba mai raɗaɗi mummuna shine su al'azab mummunar azaba yuzabbihuna wa yuzabbihuna abna'akum suna yayyanka wato ‘ya'yanku maza kaga wannan ya azaba ne wa yastahyuna nisa'akum suna bari ‘ya'yanku mata yatrukuna hunna ahya'an su basu a raye wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim lalle a cikin wancaninku akwai jarrabawa daga ubangijinku mai girma tabaraka wa ta'ala kun ga cikin barnar da fir'auna ya yi wa mutanensa da Allah yake gaya musu ya kubutar da su daga makircin shi fir'auna din malam yanka mutane yake yanda ake yanka rago haka fir'auna yake fitar da mutane ya rinka yanka su zabbihuna abna'akum yaro jariri duk da aka haife shi bokayen sanin suka bashi labari kai ranka ya dade mun yi maka mafarki a wannan gari naka za ka haifi za a haifi yaron da zai zo ya kwace mulkin nan naka fir'auna yana jin daɗin mulkin sa malam yana kan kujera ya kashe wanda ya ga dama ya raya wanda ya ga dama ya yi barnar da ya ga dama yana juyawa akan kujera yana wa hadhihi al-anaru tajri min tahti afala tubsirun yace ga ruwan teku nan kogin teku yana gudana a karkashi na ba kwa gani ne yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku maɗaukaki ya ci mutuncin mutane ya wulakanta su sai aka ce da shi to akwai wanda zai zo zai ɓace wannan mulkin naka ya ce ni ɗin aka ce kai ɗin ya za a yi suka ce muna ba da shawara duk ɗan namiji da aka haifa a yanka shi kurum wala haka aka ɗebi shekaru in dai mace ta kuskura ta haihu ta haifi ɗan namiji zai sha wuƙa anna haifansa yanka shi za a yi to shine yuzabbihuna abna'akum yaya mata fa sai a kyale su dan mafarkin ba a yi shi a kansu ba sai da aka ɗebi shekaru ya zama duk ana ta mutuwa sai tsofaffi ne suka saura sai suka ce to ranka ya daɗe kuma an kakkashe mazan nan fa za a zo nan gaba ba mu samu wanda zai rike mana garin ba ma gaba ɗaya sauran ayyuka da ake yi na ƙarfi da abubuwa na mulki da sarautar ma kuma gabaki ɗaya babu wani wanda zai zo yi to yanzu ya za a yi to muna ba da shawara in an yanka shekara ɗaya shekara ɗaya a basu shikenan ka ji batan basira aka zo aka bar shekara sai Allah ya kawo annabi haruna aka zo ana bari a yanka a bari a yanka kuma Allah ya kawo annabi musa ka koma can cikin suratul kasasi ba lokaci ban sani ba wataƙila ba lokaci sai dai wani sati cikin suratul qasas da Allah ba da labari yadda aka haifi annan Musa abin da ya faru yadda aka kyale shi din ba a yanka shi ba yanzu akwai azaba da ta wuce wannan ku samu mai mulkin da zai rinka yanka ku ya Allah muna kai kuka mu ma nan an jarrabe mu da wasu masu mulkin da suka sa aka yi ta yanka mu aka yi ta kashe mu saboda samu biyan bukatarsu daman suna cewa kun yi yawa ku ne yayanku almajirai masu kwana a kasuwa masu tsince-tsince masu bara masu wane ne masu wane ne a gida ɗaya sai a gaba haushe mata uku hudu ya'ya arba'in da tara ga na hamsin yana hanya amma a kudu sai ka ga mutum daga shi sai matarsa 'ya'yansa kwaya biyu za ku cinye arzikin ƙasa kun yi yawa 'yan arewa in kun haifu da yawa da yawa za ku shiga makaranta dole an zo ɗauka za ku ta cinye arzikin ƙasar dole a ta ɗaukan ku aiki da yawa to bari su rage yawan ku wallahi wannan yana daga cikin hikimomin aka yi ta zubar da mu aka yi ta barar da mu amma abin mamaki an kashe mu an kashe mu an kashe mu an kashe mu amma wallahi idan ka shiga gari ba za ka ga alamar an kashe mu din ba muna nan kai duk wanda bai kara aure ba ya kara ai kwarai da gaske duk mai yaya biyu uku hudu ya kara himma kwarai da gaske tazawwajul wadudal waluda annabi ya ce ku auri matan da suke kuna son su masu haihuwa zan yi alfahari da yawan kuran tashi alkiyama to haka fir'auna ya ce yayyanka su malam fir'auna fata kai ga a tarihi ake faɗa malam wato sai ya sa ya samu maza ƙarti ya ce ku zo ku ta tono kabtu tonar ƙasa kawai su tona rami ce ranka daidai na za kai ƙasar ya ce ku ta tara ta nan kawai me za a yi da ba abin da za a yi kawai aiki za ku wasu a sa su a gona su ta kaftu su ta noma haka yake wasu su ta dakon ƙasa haka banu isra'ila suke shi za Allah ya ce su muna kum su al'azab mutum ɗaya ne fa fir'auna ya yi wa ɗan adam wannan abin ya gara ɗan adam ya tirsa zancin dan adam shi sa in kaga mutum yana rawar kai ko yana kaza bai haɗu da mai gyara shi bane duk tsaurin kan mutum da waye wallahi wuri yake samu malam akwai dan uwanka mutum mutum ne da kwaya ɗaya in aka ce ya zo nan gurin ba mai zama a nan ko ba ka bane ko ba ka bane ko mu yanzu din nan in aka ce aka ce a wannan fa akwai wani ce wani ni dai ba zan zauna mu da mutum daya ina so mu gane kudurar ubangiji da karfin mulkin Allah wannan fa bawan Allah ne bai wuce Allah ya buge shi ya fadi ya mutu a take ba amma zai maka azaba da dole kana tsoron sa akwai waɗanda wallahi suna kan kujerar mulkin su idan sun faɗi doka wallahi mutum yana kan gadansa a ɗakin iyalinsa a tsorace yake zai bi wannan dokar amma ya ke bi dokar Allah Allah shi wannan jaraba ce mai girma daga ubangijin ku hankalta amma duk da aka banu isra'ila sai da suka yi taurin kai mai Allah ya ce malam وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد كتنا يا يندا تأذن ربكم وبنجدن كوي سنر كلمة تأذن تنا نفهم أعلم أذن وتأذن بمعنى واحد كمر أو عدد توعدني ubangijinku ya sanar ya ce la'in shakartum idan kuka gode mun ni'imata kuka yi imani kuka bi ni la'azidannakum wallahi zan ƙara muku a cikin ni'iman nan wala'in kafartum idan ku kuka kafirce mun wa ni'imata kuka karyata addini na ba ku yi mun da'a ba inna azabi la shadid lalle azabata mai radadi ne matuƙa سيتم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد شكرا أنا موسى يتي ومتاننسا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إذا كوكا كافر تشيكو da wanda suke cikin ƙasa ga baki ɗaya kuka butulce ubangiji to shikenan fa inna allaha la ganiyun hamid lalle allah mawadaci ne hamidun kuma abun godewa ne akan ayyukansa tabaraka wa ta'ala sai ya ce mai ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض نعم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين نعم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wannan wata sabuwar kissa ce in kun lura labarin daban ne ko to sai mu dakata nan sai wani sati insha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh